له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه yau muna sha ɗaya ga watan ɗaya watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da tara ga watan bakwai a girgoriyan kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kasa ɗinmu na sittin da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin annaqidul ashir abinda ke warware kalmar shahada na goma wanda shine malam ya yi masa unwani da al'iradu an dinillah wato kau da kai da fatali da watsi da wurgi da jifa da wancan kalar da addinin Allah malam ya ce mutum ya zama la ya ta'allamuhu baya koyan ilimin addini wala ya amalu bihi kuma baya aiki da shi sannan kuma bai damu da karanta shi ba wanda har mun zo a bayani dangane da alistihza'u biddin wato yin izgilanci wa addinin musulunci da kuma yin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba ba su dace ba akwai alkawarin da ne mana satin da ya gabata na cewa daga cikin nau'in izgilancin da ake wa addinin musulunci shine a irin izgilancin da da kuma kafircin da mawaƙa na da da na yanzu suke ainihin wato aikatawa muka yi alkawarin cewa za mu rediyo akalla mawaka guda goma na da da mawaka abin nan guda biyar na da da mawaka guda goma na yanzu mu ji irin shegantakar da suke aikatawa wa Allah da addini wanda waɗannan abubuwan wasu nau'i ne na kafirci wanda shi ne kashi na farko kafircewa Allah da mawaka suke yi cikin waƙoƙinsu na biyu shine ya ɓarna da fasikanci da batsa wanda shi ne kashi na biyu da ainihin wato mawaka suke yi a cikin waƙoƙinsu a daga da zuwa yanzu nau'i na uku shine koyar da abubuwa na sabo da kuma koyar da abubuwa na asha da Allah wadare a cikin jama'a ta hanyar a saka wa yara ƙanana sha'awar waɗannan abubuwa da saka musu a jin daɗin waɗannan al'amura ɗin duka to mun yi alkawari amma ba zai yiwu mu cika alkawarin ba a yau sakamakon saboda na fara bincike akan wannan matsalar sai na ga matsalar tana da faɗi tana da faɗi sai na ga wato inda za mu yi magana akan wannan abun to abin da ya kamata shi ne mu mai da abin lacca gaba daya wala kwamanda maganganu ne masu masu tada hankali mara masu tada hankali da na fara binciken waƙoƙin mutanen da musamman a ɓangaren mu na munan ɓangaren hausa fulani sai na ga alkawarin da nema na cewa za mu rero mutum biyar ko goma abin ya fi ƙarfin haka akalla akwai mawaka mutum talatin wanda suke da irin wannan nau'in barna a cikin waƙoƙinsu idan ku ka dawo yanzu irin mawaƙan hausa mawaƙan hausa fim mawaƙan siyasa mawaƙan kaza mawaƙan kaza wato za ka samu abubuwa da yawa waɗanda ba za su kirgu ba kuma ba za su ƙididdigu ba na abin da suke faɗa wanda ba daidai ba ne ba na bibiye su kuma ina bibiye su saboda in san hakikanin menene suke yadawa abin da zai baka takaici da bakin ciki shine wasu suna yin wannan abun wai da manufar suna yada tarbiyya ne a cikin al'umma abin da zai baka haushi kenan ya baka takaici saboda ko dai ba san me ma'anar tarbiyya ba yasa suke faɗin haka a'a tsabar jahilci ne da rahin sanin addini yasa suke faɗin haka wallahi sai ka rasa mai dalili ba yadda za a yi mutumin da zai zo yana faɗin maganganun batsa da maganganun shirka ya ce wai shi ma'anarsa aikin da yake yi shine yada a tarbiyya a cikin mutane ba yadda za a yi haka ta kasance to amma haka suke faɗa abin zai baka mamaki Allah ya shirye da mu da haka sai na ga ya dace mu ƙara faɗaɗa wannan bincike idan muka tattara shi sannan sai mu sanar da rana da za mu yi ta a matsayin muhadara a matsayin lacca saboda ya zama iya filin kawai iya wannan muka bawa wannan filin allah ya shirye da mu don haka za mu tashi can sama ne he mu gangaro ƙasa gaba ɗaya inda yake cewa fa alal muslimi an ya hadara min zalika wa an ya khafahu fa innahu kathiru luqu'i jiddan an ga gurin an ga gurin shafi na 77 can sama kasan kasan wannan aya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kasansa yawwa da haka malam yace fa alal muslimi wajibi ne akan musulmi an ya hadara min zalika da yayi taka tsantsan da aikata ɗaya daga cikin abubuwan da za su warware masa kalmar shahada wa an ya khafahu kuma ya ji tsoron aikata shi fa innahu kathiru ruqu'i jiddan domin waɗannan al'amura suna yawan faruwa ainihin wato cikin jama'a wa wara'a hadhihi an-nawaqid al-asharati nawaqid ukhra a bayan waɗannan wato abubuwan da suke warware kalmar shahada guda goma na waƙidin ukharu akwai kuma wasu abubuwa da suke warware kalmar shahada daban na fata an fahimta a tankusu la ilaha illallah ita tana rage girma da mutunci da kima da martabar wannan kalma ta la ilaha illallah ne ba wai tana warware ta gaba ɗaya daga zuciyar mutum ba an gane maganar da kyau ko a watan ƙulu anil milla a kuma tana cire mutum daga milla walan ya an nazirin babu kuma baya ɓuya kuma ga duk mai nazari mai ainihin wato sanin ya kamata in sha Allahu in Allah ya yarda annaha min nawaqid al-asharati as-sabiqati bi sababin cewa waɗannan ɗin su ma suna daga cikin abubuwan da suke warware kalmar shahada guda wanda suka riga suka gabata da wasu sababi wa na'udhu billahi ta'ala min az-zaygi wad-dalali malam yace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato a ainihin wato bata kawar da mu daga ainihin wato bata da lalacewa da kaucewa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shine min az-zaygi daga zagaya zigo zaigan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wato karkacewa da bauɗewa da kaucewa ta farki wa dalali da kuma bata malam yace wa min jaddati ahli sunna yana daga cikin kokari da kuma dacewa da jajircewar ahli sunna annahum la yunazziluna al-ahkam al-amma ala al-mu'ayyanina illa bitawaffir shuruɗi ba sa sauke hukunce-hukunce gamammu a kan wasu mutane su ayyana su ce wane kafiri ne ko wane mulhidi ne ko wane munafiki ne ko wane kaza ne ko wane kaza ne ba sa yi illa bi tawaffuri shuruti sai idan sharuɗa sun cika cif akan mutum idan ya kafurta ma'ana daga cikin ƙoƙarin ahalus sunna ko da mutum ya aikata abin da yake kafirci ne to ba sa gaggawar ɗaukar kalmar kafirci su an taya mishi na fata an gane sai idan sharuɗan kasancewarsa kafiri sun me sun cika sharuɗan kasancewarsa mulhidi sun cika sharuɗan kasancewarsa munafiki sun cika to sannan sai su tabbatar da kafurci ko mulhidanci ko munafurci ga mutum amma haka kawai don kayi wani abu su ce wane ya kafurta ahalus suna ba sa haka sai dai sukan yi bayani cewa kaza kafurci ne aikata kaza kafurci ne ina fata an gane to in kuma ka aikata sai sun bi wasu sharuɗa don su tabbatar da ka kafurta ko baka kafurta ba wannan shine bambancin mu da 'yan boko haram ina fata fahimta bambancin mu da khawarijawa ba ana an ce kalmar kafirci ne ga mutum daga zarar da mujarradin aikata kafirci ba wani yakan aikata bisa jahilci shikenan duk abin da kai wanda bisa jahilci sai a kama ka da shi sai an maka tambihi an ilmantar da kai in ka aikata da ilimin ka sai ya zamanto ka kafirce wa Allah wani ya ana aikata bisa ta'awili fassara ce ya ɗauka ta wasu malamai wanda wala Allah ba akan daidai suke ba sai ya ɗauka haka abin yake sai yana aikatawa ko sai ya furta sai aka bar tambihi sai ya gane ba za ka kafurta wannan ba wani yana aikatawa bisa ainihin wato a rahin sani da rahin fahimta bai fahimci abun ba ne wani ya fahimta amma fahimtar da ya gurguwa ce wani kuma bai ma fahimci abun ba to duk wanda ya aikata kafirci ko ya furta kalmar kafirci ko ya aiwatar da wani abu to ba a an taya masa kalmar sai an matambihi kuma ya an fahimci ya gane amma ya ci gaba da dogewa akan wannan wannan kafirci ina fata an gane to shine malam yake cewa yana daga cikin kokarin ahlus sunna suka yi kokari wajen tantance da kuma bambance wannan wa ahlus sunnati malam yace ahlus sunna ashaddun nasi menene tawaqqiyan min takfirin bi ghairi burhanin min Allah wa hujjatin wato sun fi kowa gudu wannan da kyau ahlus sunna sun fi kowa tawaqqiyan wato taka tsantsan na fata an fahimta min takfirin bi ghairi burhani min Allah dangane da saurin kafirta mutane ba tare da hujja daga gurin Allah ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko ahalus sudan a duk ƙungiyoyin da suke danganta kansu da musulunci wanda suke cewa ƙungiyoyin musulmi ne su shi'a ɗariƙu na fata an fahimta ƙadiriya wato tijjaniya da ƙashabandiya shadiliya shi'a ifna ashariya al'imamiya shi'a zaidiya shi'a wacece wacece ja'fariya na fata an fahimta mu'tazila khawarija eh kadariya da shauransu waɗanda suna cewa su ma ƙungiyoyi ne na musulunci a sha'ira da sauransu khawarija da shauransu to waɗannan ƙungiyoyi duka da na lissafa ƙungiyoyi ne waɗanda suke danganta kansu cewa su musulmi ne amma kar ku manta wallahi tallahi ina mai rantsuwa muku da Allah kuma babu fafara akan wannan rantsuwar duk waɗannan ƙungiyoyin ahalus sunna ne kaɗai suke kan haƙiƙanin gaskiyar abin da Allah ya turo annabi Muhammadu a kan shi sauran akwai hayaniya da bankaura a ciki balma akwai abubuwan da suke fitar da mutum a musulunci a cikin aƙidunsu mafi yawancinsu in baka tema duka ba to sannan bugu da ƙari in ji 'yan ƙwallo su ne kuma alus sunan su ne duk cikin ƙungiyoyin nan su ne waɗanda suka fi kowa taka tsantsan da cewa idan ka aikata kaza su ayyana ka su ce ka zama kafiri shi'a da kuke ganinta duk da kafircin da ke cikin da yawa daga cikinsu sun fi kowa gaggawar kafarta mutane kaje ka karanta littafinsu yanzu nan za su an ma kafirci ba ta inda za ku gane su ahli sunna sun fi kowace ƙungiya sauƙin an taya kafirci ga mutane da Allah da ahli sunna da 'yan shi'a suwa suka kafarta sahabbai in shi'a suka kafirta sahabbai yanzu mutumin da ya kafirta sahabban annabi muhammadu to kuma kai asuwa kare da gudun layya tunda zai kafirta ka ya wuce ya sha ruwa ya sha coca cola kawai ya yi gaba tuni zai kafirta ka ya yi gaba abinsa to daga nan za ka gane lallai ahalus sunna su suka jefa suka taɓe wajen kaucewa gaggawar kafirta bayan Allah amma wanda zai kalli abubakar ya ce mar kafiri ya kalli umar ya ce masa kafiri ya kalli na aisha ya ce mata kafira har ma yana kwatanta ta da jaka haka fa suke kiranta fa akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhu nisfa inda ilmi ilmi khudhu nisfa ilmikum ko ilmikum inda hadhihi al-humayra ku riki rabin ilimin ku a gurin wannan jar yarinya yana nufin nana Aisha yuridu Aisha to wannan hadisin in ka ji yan shi'a fasara da suka yi masa abin sa ya tayar ma da hankali kun san kalmar humaira a larabci tana da fassara guda biyu humaira tasgiri ne na hamira wato jar mace ina fata an fahimta sannan kuma humaira wato tasgiri ne na hamir ko hamiratu ko, ko wani abu makamancin haka wato 'yar ƙaramar jaka a larabci tana da ma'ana guda biyu domin akwai kalmomi a larabci wanda suna ɗaukar ma'ana mai kyau kuma suna ɗaukar mummunar ma'ana da haka in ka zo in kai magana sai ka bambance wanne kake nufi in ba haka ba mai gaggawar an taya maka mummunan abu sai ce ka an taya abu mummuna to shi annabi yana nufin wato jar yarinyar nan farar yarinyar nan ita ce na na aisha su kuma da suka zo sai suka fassara humaira din da mummunar ma'anar da take dauke da shi shine karamar jaka to abinda zaka fahimci zaka zaka zaka tambaya anan shin annabi zai danganta rabin ilimi zuwa ga wacce take da siffar jaka ba zai yiwu ba kama da ke mugaye ne sai suka juya magana sai ta koma wannan ma'ana kamar kalmar ya ayyu allazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna kalmar ra'ina tana daukar ma'ana guda biyu ma'anan farko shine saurara mana dan dakata dan tsaya bari mu haddace wannan sai a ƙara mana ma'ana ta biyu kuma tana nufin ra'ina wawan cikin mu shashashen cikinmu to sahabbai idan annabi yana musu karatu in za su ce ya dan tsaya sai su ce ra'ina dan saurara su suna nufin kyakkyawar ma'ana na me na kalmar yahudawa da suka je suka koma suna ta tuntsura dariya da aka tambaye shi me suka ce ai gashi nan mun faɗa mu mutumin nasu ma da ya zo yana karantar da su zaginsa suke yi kun ji kalmar da suke gaya mishi shine marmaza sai wahayi ya sauka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u walil kafirina azabun ali ya ku masu imani la taqulu ra'ina daga yau in an zo ana muku karatu annabi yana muku karatu kar ku dinga cewa ra'ina saurara mana ku ma'ana mai kyau kuke nufi da kalmar yahudawa kuma sun ɗauki mummunar ma'anar suna bata don haka suna fassara ku da cewa kuna zagin manzon Allah ina fata kuna fahimtar magana wa qulun zurna Allah sai ba su kalmar da ba ta da ma'ana guda biyu iya ma'anarta mai kyau ne shine unzurna saurara ya isa haka a dan bari haka bari mu je mu haddace tukunna sai a kara mana sai Allah ya ce walil kafirina azabun ali to azabun muhin ne wanne ne daya eh azabun alim ne ko yawwa sai Allah madaukakin sarki ce azaba mai radadi ta tabbata ga suwaye ga kafirai wanda idan kun faɗi ma'ana mai kyau su kuma sai su fassara da ma'ana mai menene mai muni kaman kalmar a ragiba ko yargabu tana da ma'ana guda biyu kalmar yargabu tana nufin kyamar abu tana kuma nufin menene kwaɗayin abu Allah ya ce wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم ba wanda zai kyamaci kaga anan kalmar yargabu ta zo da ma'anar menene kyama ba wanda zai kyamaci tafarkin annabi ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda ya wautar da kanshi duk wanda kaga baya son aƙidar musulunci baya son musulmi baya son tafarkin annabi da annabi ibrahim Allah ya ce wannan wawa ne na fata an fahimci magana kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa man raghiba an sunnati falaysa minni wanda ya kyamata sunnata to amma idan ragiba ta yi ta'addi da min ba da an ba to nan kuma tana nufin kwaɗayin abu da sansa da ƙaunar shi ba zai ba mu misali eh wa zai ba misali kalmar ragiba ko yargabu da ta zo ko a ƙur'ani ko a hadisi amma ta yi ta'addi da min ko wani harafi daga cikin haruffa ba an ba na'am na'am wa alaikumus salam na'am ban ji ba wa ila rabbika farghab jazakallahu khairan duk da ma'anan bata fito sosai ba ma kai kokari wa ila rabbika zuwa ga ubangijinka farghab kayi kwadayin haka ko kayi kwadayi zuwa ga ubangijinka kaga anan ba ana nufin ka guji ubangijinka bane ka kyamaci ubangijinka bane ana nufin ka kwadaici rahamar ubangijinka akwai wanda zai karo mana eh to ala ramomin nan dai ina ga kun sha kunu ya muku yawa da sai ku je ku dubo an baku a same ni dai na kawo muku wanda ta nuna kyama ko kuma sai ku kawo wanda ta nuna kauna da so eh Allah ya shiryar da mu to saboda haka a ƙarƙashin wannan duk lokacin da a ka tsaya ka yi nazari da kyau za a ga cewa ahlus sunna sun fi kowace ƙungiya ƙoƙarin kaucewa kafirta mutane da fasikantar da su da munafurtar da su sama da kowace kungiya a duniya to amma abin da yanzu idan ka je zaka samu wasu kungiyoyi suna ta yi kenan sai ga kuma abin bai abin nan ba amma duk da haka duk da wannan siffar da muke da ita wanda malamai suka danganta ahlus sunna da ita to za ga kan cewa kuma abin ba haka yake ba a gurin waɗanda suke ba ahlus sunna ba shine yake cewa wa kaifa la yakununa kadhalika ta ya za a yi ahlus sunna ba za su zamanto mafiya taka tsantsan da kafirta mutane ba wa hum a'zamun nasu hirsan ala ta'atillahi ta'ala domin sun fi kowa kwadayin abu Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atir rasuli kuma sun fi kowa kwadayin aiwa manzon Allah menene da'a haka ne ko ba haka ba wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma naha wa ma nahakum anhu fantahu mu ne za ka ga kullum cewa muke abu Allah mu ne za ka ga kullum cewa muke abu manzan Allah amma duk waɗanda ba ahli sunna ba za ka ga shehunan suke cewa abi ko ba haka bane suna ba wa shehunansu matsayin da ya fi na Allah da manzan Allah to kaga a ƙarƙashin wannan suwaye suka fi kwaɗayin mutane su gama lafiya ahalus sunna dan su suka fi kowa san abuwa abu Allah subhanahu wa ta'ala amma sauran ƙungiyoyi idan ka ji za ga duk hidimar su ta addini mafi yawancinsu suna wa shehunansu ne da manyansu biyayya da hidimar cewa a bi su ba za ka ga sun dage akan abu Allah ba yanzu ka ɗauki misali da malaman sunna da malaman da ba na sunna ba suwa suka fi damuwa da karantar da jama'a malaman sunna kuma suwaye idan suka zo suna karantar da kai za su kaga cewa ba wai suna karantar da kai su ka musu biyayya ko kuma a'a ka musu da'a ba a'a bukatar su shine su gyara alakarka da ubangijinka malaman sunna su suke da wannan siffar wallahi kullum kokarinsu kenan da haka za ka ga in ka zo ka durkusa musu za ka ga hesa hesa ce bid'a ne annabi ya hana haka ne ko ba haka ba in ka zo kana kokarin ba za ka ba su hannu ko gaisa ba kana nan rike hei mi koma hannu in ka nemi ka sunku ya kasa sai ya dago ka haka ne ko ba haka ba di ya nuna maka shi fa ba kowa bane bai kai kamar wannan da'ar ba amma su idan ka ma mika masa hannu sai ya ce kai mara kunya ne baka da kunya yanzu ni din shehi zaka mika wa hannu kaga wa yake koya ma ka bi shi shi kuma wannan da yake hana ka durkusawa yake hana ka yi mar haka wa yake nuna ma ka bi Allah su su ce idan suka yi alwala sauran ruwan a ɗiba a sha a shafa a kaya a shafa a wuya a shafa a kaza mu ko mu ce idan kana neman wannan ka roƙi Allah ya baka lafiya kawai da su da su suwaye suka fi danganta wani zuwa ga Allah ahlus sunna to duk da irin wannan zaka dinga bambance wane ne ba wane ne ba ba madalla in sun faɗi mu mun ce in ka faɗi karka kira sunan kowa sai sunan waye su kuma sun ce in ka faɗi ka kira sunan shehinsu waye fi danganta ka da Allah wa ya fi danganta ka da wasu ƙarfi ahlus sunna so ko da ba ka da ilimi na addini daga nan za ka gane suwaye na hakika suwane ne ba yan hakika su kuma ta san kalma ce guda biyu mai ma'ana biyu eh suwaye na hakika suwaye yan hakika an san na hakika aiko ahlus sunna wanda suka suke kan tafarkin bin Allah da annabi yan hakika kuma su ne masu bin Allah bashin ibada masu cewa sun kura ibadar ma yawa suna bin bashi ya yi sallar shekara bakwai don aka shi nan da shekara bakwai ba zai sake sallah ba sai wannan ta kare ya yi rizab ya ajiye rizab Allah ya sauwaƙe to Allah ya shirye da mu don haka malam yake cewa ta ya za a yi ahalus sunna ba za su zama suna ne a to shikenan tun da su suka fi kowa san mutane su gamu da Allah lafiya aiko su ne waɗanda suka fi shakazan ɗan da kafirta mutane haka ne ko ba haka ba domin mai saurin kafirta mutane ƙoƙarin raba mutane yake dawa da Allah wanda baya saurin kafirta mutane shi kuma ƙoƙarin gyara alaƙar mutane yake dawa wannan shine ne to daga nan za ka gane bambancin zare da abawa wa ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ayu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi al-bukhari wa muslim hadisi daga abdullahi dan umar dan ya daure wannan maganar tasa yace ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ayyuma ayyuma mri'in ayyuma mri'in duk mutumin da qala li akhihi yace wa dan uwansa ya kafir ya kai kafiri kai kafirin banza faqad ba'a biha ahaduhuma to ɗaya daga cikin su dai zai dawo da wannan kalmar malamai suka ce kalmar za ta tafi ta je kan wanda ka faɗawa idan ta laluba ta laluba ta ga ya cancanta da wannan kalmar sai ta sauka a kan shi in ku ta laluba ta laluba ta laluba ta ga bai cancanci wannan kalmar ba sai ta dawo kanwa kan wanda ya faɗe ta to kai hauka kake yi za ka dinga kafirta mutane tunda ka san haka abin yake na fata kuna fahimtar magana kalmar da in ka faɗe ta in ta je ta zagaya ta ga wanda aka faɗawa bai cancance ta ba za ta dawo kan wanda ya faɗa hauka kake za ka yi ta ɗibanta kana watsawa jama'a ka sani ko akan wanda kake watsawan za ta iya dawowa kanka to wannan yana daga cikin abin da ya sa ahalu suna suke takarar da kafirtawa mutane saboda sun san idan kalmar ta tafi ta ga bata cancanta da sauran ba to za ta dawo to kaga wanda duk ya san haka ai zai takarar da aiko imam al-bukhari da muslim suka rawaito wa ana abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faƙad ba a bihi ahaduhuma shi kuma wannan ruwaya daga abu huraira ne abu huraira Allah ya haɗa mu da shi a aljanna ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan ɗayanku ya ce wa ɗayansu ko ɗayanku ya ce wa ɗaya daga cikinku ya kafir ya kai kafiri ya gaya wa abokin shi ko ɗan uwan shi ya ce faƙad ba a bihi ahaduhuma ɗaya daga cikinsu dai ya dawo da wannan ita kalmar ba za ta faɗi ƙasa banza ba shine ƙa'idar da annabi ya saka ƙa'idar da Allah ya sa in dai ta fita to lallai sai ta tabbata akan ɗaya idan wanda ka faɗawa ya cancanta to shi kenan in ba ta cancanta ba da dawo kanka to a ƙarƙashin wannan kaga kenan ba kowanne wanda ka fahimci ya aikata kafirci ko ya kafirtar ne za ka ce masa kafiri ba sai ka bi hanyoyi ka shiga lungun can ka yi bar bayani wani ka san abin da ma'anar wannan abin da ka faɗa kuwa ka san ma'anar wannan abin da ka aikata kuwa ka bi duk wasu hanyoyi idan ka tabbatar cewa fa babu wata hanya da ta rage to sannan sai ka tabbatar yasa kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko mutum ne yayi zina ko mace ta yi zina sai ga annabi baya saurin yanke hukunci a kanta ga wannan matar da ta zo ta yi zina ta zo ta da kanta ta zo ta gaya manzan Allah cewa ta yi zina annabi ya ce aje a duba an ba ta da taɓin hankali kuwa yana so ya mata uziri yana nema mata uziri ya zama ta samu ta kubuta aka je aka bincika aka samu lafiyar ta garau aka dawo da manzan Allah ita manzan Allah ya ce to ai tana da juna biyu ita idan ta yi laifin zina dan cikin tafa shi kuma mai laifinsa aka je aka ce to ya za a yi ce a je a bari he ta haihu sannan sai a dawo da ita ta je ta yi wata tara tana jira ta haife ɗan ta ɗauko ɗan ta kawo gurin annabi ta ce na zo dai har yanzu dai a yanke mun hukunci manzo Allah ya ce to an kashe kiwa zai shayar da shi ki je ki yaye yaron idan kika yaye ya fara cin abinci zai iya rayuwa ko ba ke ke ki dawo duk annabi yana so ya bata uzuri marawaita suka ce ko malamai suka ce da a wannan yanayin ta zo ta ce wa manzo Allah ni fa kuskure ne wannan abin fa ban aikata ba manzo Allah ya ce je ki abinki Allah ya yafe mana abin da annabi yake so ta faɗa kenan amma ta ƙi faɗa me dalili saboda tsabar imani ta san ta saba wa Allah to ba kwana ba kauce kauce kawai a tsayar mata da haddi yayin da kai kuma ka san kayi fa amma ana ta wasan ɓoye ɓoye da kai ka ƙi kai da kayi ko ba haka bane ai ta musu da kai kai kana ganin in ka zille a nan a duniya ba ka yi ba ka ɗauka a lahira ka zille na rantsi da Allah baka zille ba inna rabbaka labil mirsadi yana can yana jiranka don haka ta nuna masa kan cewa ta yi aka yi ta bata uzuri karhe dai baiwar Allah nan sai ga ta ta zo ta da yaron nan da gurasa a bakinsa yana ci ta ce ya rasulallahi ga yaro yana cin gurasa ko da a ce na mutu zai rayu insha Allah manzo Allah ya ce marawaice ce fa shudda fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam fa shudda alaiha thiyabaha annabi ya ce to aje a tona rami aka tona rami aka binne ta aka jefe ta tas har ta mutu bayan da ta rasu aka tono ta aka je aka yi mata wanka aka yi mata likafani aka zo aka ajiye ta annabi ya zo ya shiga zai mata sallah sai na umar ya zo ya tare manza Allah ya ce a tusalli alaiha wa hiya zaniya za ka yi mata sallah bayan ka san ta yi zina da haddin zinan ma ta mutu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laƙadi tabat taubatan law qussimat ala ahl ala sab'ina min ahli al-madina la wasi'athu yace laqad tabat tauba ta tuba wani irin tuba law qussima ala sab'ina min ahli al-madinati da za a raba wannan tuban nata akan mutum saba'in daga cikin mutanen madina wai ne kan mutanen madina a zamanin annabi suwaye ne sahabbai ne to kaji ya ce da za a raba wannan tuban nata akan mutum saba'in mutanen madina da ya ihe su shiga aljanna manzo Allah ya ce baka ga imaninta da ƙoran allanta ba ta zo da kanta ta ce ta yi laifi a tsaye mata da haddi kai karamin mai imani ne ya san kashe shi za a yi kuma ya kai kanshi yadda mutane suke son rayuwar nan mana ko ba haka bane jama'a wani yana nan iya lissafi kaɗai sai ya kai dare yana yi mota biyar gidaje ashirin ko ba haka bane ne yana ta lissafo abin rayuwa bai san cewa duniya ta kusa kare mar ba he kai dare yana ta lissafe lissafe wasu fa ka samu fa jama'a musu suke akan lissafin kuɗi kuɗin nan ba su da shi kawai kawo shi aka yi ana tattaunawa suka ɓarke da musu har suka fara da kuwa ba kwandala aljihun kowa shi wannan yana cewa biliyan kaza ne wannan yana cewa Allah ƙarya kake biliyan kaza ne dukkan su babu mena ɗari biyar a aljihunsa har musu ya ɓarke har suka kaure da faɗa tsabar talauci da abin nan da san rayuwa malam eh to yadda suke san rayuwar nan mutum ya aikata abin da ya san in ya je ya kai kansa kashe shi za a yi kuma ya yarda ya kai kansa ai kai ka san in wannan yana da imani haka ne ko ba haka ba to shi yasa musulunci yana kokarin nema mutane mafita ne ba dulmiya su yake kokarin sanyi ba yana kokarin nema musu rahamar ubangiji ne da gafararsa ba kokari yake ya danna su a ciki ba yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi ta faɗa mana hanyoyin da za mu samu tsira aljanna sai ya faɗi dalilin da zai sa a samu aljannar a cikin suratu maryam ya ce tilkal jannatul lati nurisu min ibadina sai ce man kana maza taqiya tilkal jannatu waccar aljanna da muke muku bayani nurisu min ibadina muna gadarwa wanda suke cikin bayinmu su wanne iri Allah ya ce man kana taqiya mai tsoron Allah shi muke bawa aljanna yanzu Allah baka likid ne ka ji tsoron Allah sai ka sami mai aljanna yace innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi suratul mulk ko lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib Allah yace lalle waɗannan wanda suke jin tsoron ubangijinsu a halin ba wanda yake ganin su Allah sun san yana ganin su amma duk duniya ba wanda ya gansu don lokacin da za ka yi aikin barna sai ka buya sai ka tabbatar ba idan kunya ba wanda zai ganka ya ce habawa ne ba kaza ba kaza amma tare da hakan kana cikin wannan yanayi amma ka ji tsoron Allah ka bari Allah ya ce irin waɗannan mutanen innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi sai Allah ya ce lahum maghfiratu suna da wata kalar gafara ta musamman wa ajrun kabir suna da wani lada mai girma me Allah yake nuna mana in muna neman lada mai girma muna neman gafara to mu ji tsoron Allah a gaibi haka ne ko ba haka ba to shi musulunci kullum mafita sai ya faɗi matsala sai ya faɗi menene mafitarta ruwan sama kuka rasa gari ya rikice al'amura sun tuɗe sai Allah ya ce faƙul tustaghfiru rabbakum innahu kana gaffara sai ce to gashi kuma in kun yi haka yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara yace malakum la tarjuna lillahi wa qara da gari ya rikice sai Allah ya ce ku ta istighfari in kuna istighfari to Allah maɗaukakin sarki zai muku menene zai lullube ku da rahama zai kawo muku ɗauki zai ɗauke muku duk bala'in da kuke ciki zai yaye muku damuwarku ga baki ɗaya istaghfiru rabbakum innahu kana gaffara ku nemi gafara ubangijinku Allah zai muku gafara abu na farko da za a yi muku in kuka yi istighfari sannan yursil sama'a alaikum midrara Allah zai sauƙi muku mamakon ruwan sama sannan wa yumdidukum bi amwalin Allah madaukakin sarki zai me zai shimfiɗo muku dukiya istighfari yana kawo kuɗi jama'a yana kawo dukiya yana sa kasuwanci ya bunƙasa yana ɗauke talauci duk abin da ka shiga a rayuwar nan ka rungumi istighfari ka hai annabi ne faɗa Allah ya faɗa masa a cikin alkur'ani wa yumdidukum bi amwali zai shimfiɗo muku dukiya abu na hudu wa banina zai shimfiɗo muku ƴaƴa akwai wani bawan Allah wanda daga cikin magabata shekararsa saba'in da wani abu ba da ɗako ɗaya amma da ya rungumi istighfari kafin ya mutu shekara saba'in fa kafin ya mutu sanda Allah ya bashi ayya guda biyar ya ce tun da Allah ya ce wa banina in ci gaba da istighfari zan samu yaya ni na rantsi da Allah in nayi Allah zai ban ya ce bai ankara da wannan ayar ba sai yanzu don haka bai makara ba ya ta istighfari mana ta ɗaya ta ɗauki ciki ta biyu ma ta ɗauka ta uku wannan ya aka samu yaya bi wannan ma bi wancan ɗaya sai ga biyar lokaci ɗaya ina fata an fahimci magana shine wa yumdidukum bi amwalin wa banina ta yace wa yaj'al lakum jannatin shine abu na biyar Allah zai hore muku lambuna kuna da lambu da kayan amfani da komai sai ga ya bunƙasa lokaci guda wa yaj'al lakum anhara kuma zai sa muku ƙoramu ya zama duk abin da ka je ka shuka a korama masu noman rani masu kaza duk za ku samu yasa Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim sai ya ce me wa ma kana Allah yu'azzibuhum wa hum yastaghfiruna Allah bai kasance mai azabtar da su ba alhalin kai annabi muhammadu kana cikinsu saboda haka kasancewar annabi cikin al'umma to rahama ce wannan dalilin ya sa har ya koma ga Allah Allah bai mutane azaba ba dan alkawari Allah ya yi ya ce in dai kana cikinsu to ba zan musu azaba ba in kuma baka cikinsu to suna da alternative shine menene wa hum yastaghfiruna in suna istighfari ko ka bar su zan zaunar da su lafiya ba zan azabtar da su ba to ka ji sirrin da haka sai kai ta istighfari sai ka ɗauki sayyidul istighfar dan in za ka yi istighfari ka yi kowanne amma akwai wanda annabi ya ce shugaban istighfari ne gaba ɗaya sai ka ɗauke shi kawai kai ta yi wanne ne sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan annabi yace idan kai da safe sai ka mutu kafin rana ta fada kai dan aljanna ne in ji annabi muhammadu idan kuma kai da daddare kafin ka farka sai ka mutu kai dan aljanna ne ba ko na arziki a duniya da ya wuce aljanna ne duniya da lahira babu da haka idan kana yi ka samu kuɗi ka samu wadata al'amuran ka su miƙe rabanka ya zo a hannun wanda Allah ya matso ya kawo ma haka ne ko ba haka ba wallahi sai Allah ya matso mutum sai ya baka wallahi tallahi ya ta neman ka ina kake wani ina guri kaza ta tozo wa shahida shahidu min ahli haqu masha Allah abu ibrahim yace wa shahidi shahidu ta wallahi kana ta isi gifari sai kaga Allah ya turo ma wani yazo ya baka wallahi dolan sa ma yazo ya baka saboda ka rike Allah amma kai kenan jin haushin mutane kai kenan bakin ciki kai kenan kaza ka ki ka koma ga Allah yanzu duk kukan nan da ake fa akwai wanda wallahi ba sa kuka dariya suke ko babu ba za ka tambaye me sirrin ba duk kukan nan da ake akwai wanda dariya suke yi duk yadda ake cikin nan akwai waɗanda sun fita ba Allah ya fitar da su to wai ne waye ne ya fitar da su ne kam Allah shi ya fitar da su ba wani bane to sai ka koma kai ma gurinsa sai ka dubi meye ne idan kai zaka fita to daga ciki akwai menene istighfari kai ta istighfari shi yasa hadisi ya tabbata wanda da shi zan rufe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa mana a hadisi ingantacce wanda al'imamu ahmad ya rawaito shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya idan Allah ya ma arzikin abu hudu to duk abin da ya kubuce mana duniya kar ya dame ka wallahi ku kasa kunne ku ji waɗannan abubuwan guda hudu ba abu ne masu wahala ba wa innahu la yasirun amma liman yasarahu Allah suna da sauki amma ga wanda Allah ya sauwakewa amma idan baka nemi saukin Allah ba Allah bai maka saukin su ba wallahi ba za ka iya ba sai ka ji su da nauyi da wahala abu na farko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hifzu amana in kana da amana to duk abin da ka rasa a duniya kar ya dame ka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hifzu amana in dai kana da amana ko ta magana ko ta zance ko ta kuɗi ko ta dukiya kowace irin amana ce kana iya rike ta annabi ce ko me ka rasa kar ya dame ka baka da matsala wallahi domin mai amana Allah baya tozarta hidima domin asalin ma al'amanatu fa kalimatun mushtaqatun min al'amni wal amnu huwa al amnu wal amanatu al amnu shine zaman lafiya kwanciyar hankali nutsuwa to daga nan aka ciro al amanatu tun kana da amana baka cin amanar mutane in an danka ma amana kana kiyayewa ko ta me annabi ya ce duk abin da ka rasa kar ya daga ma hankali abu na biyu annabi ya ce wasu duku hadithin da kuma gaskiyar zance lokacin da ka buɗu baki abin da zai fita a bakinka gaskiya ne ba ƙarya in Allah ya ma arzikin wannan annabi ya ce kar ya dame ka dan ka rasa wani abu a duniya hakin banza ne wannan arzikin da kake da shi eh to ka gama yasa wani yake cewa laisa shartan an ya kuna rizqu malam ba sharaɗi ba ne a ce wai dukiya ita ce arziki fa ba sharaɗi ba ne kun kanu an wahmadillaha ta'ala ka zama mai wadatar zuci ka gode wa Allah ya ce wani lokaci lafiyar jikinka ita ce arzikinka yanzu wani mai arzikin yana nan da kuɗi amma wallahi na malam rahin lafiya ta hana hisakat inda zai yadda ka yadda ya baka bashi lafiyar jikinka shi ya baka dukiyar wallahi zai yadda akwai ko babu akwai ya ce wani lokaci nutsuwa da kwanciyar hankali da Allah ya mahi ne arzikinka ya ce inna mal marzuku man ya hada ubala mai arziki shine wanda zuciyarsa hankalinsa yake kwanci kace kad yakuna rizqu ilman nafi'an wani lokaci ilimi mai amfanar da kai da jama'a yakan zama menene arziki wani lokaci iyalai da makusanta na gari yanzu akwai wani bahi da matsala in ba kannansa da yayinsa ba jama'a haka ne ko ba haka ba su ne damuwarsa a duniya sun hana shi zaman lafiya malam yau su cin nomar fitina ta can gobe su ballo ta can jibi ana mitin ana abin nan gata su yi group suna zagin shi kuma yana taimakon su ba wai hana su yi ba amma wallahi kullun zagin shi suke ana samun haka ko ba a samu to idan Allah ya sa kana da yayu da kanne da dangi masu ƙaunar ka shi ma wannan yana iya zama menene arziki da haka yace kun qanu'an wahmadillah ta'ala ka zama mai wadatar zuci kuma ka gode wa Allah da abin da Allah maɗaukakin sarki ya maka na fata an fahimta bari mu ƙarasa hadisin sai mu tsaya ya ce wa suduku hadisin abu na biyu gaskiyar zance sai ce wa husnul khaliqa kyakkyawar ɗabi'a manzo Allah ya gaya ummu salama ya ce ya umma salama zahaba husnul khuluq bi khairai duniya wal akhirah yace ke ummu salama ki sani kyakkyawar ɗabi'a ya tafi da alherin duniya da lahira gaba ɗaya domin duk mai kyakkyawan ɗabi'a za ka ga yana zaune da mutane lafiya domin kyawawan ɗabi'u haƙuri kau da kai a zage ka kai shiru kyauta alheri taimakawa mutane shiga matsalolin jama'a baka hayaniya da kowa baka faɗa da kowa wannan shine kyawawan ɗabi'u annabi ya ce ala ya umma salama ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة أم سلمة سورارا كجي ɗabi'u masu kyau sun tafi da alherin duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala saboda alherin kyawawan ɗabi'u sanda ya siffanta annabi da su ya ce wa'in na kala ala hulukin azim fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyukum al-maftun lalle kai kana kan doran kai ka ce dan in zaka fassara wannan aya wa innaka sanda aka yi amfani da inna wanda harfu nasbin ne wat tauki lalle tabbas kai ya rasulullahi la'ala la dinnan lamul kasam ne aka rantse wallahi sun matallahi kana kan kyawawan ɗabi'u malamai suka ce in za a fito da fassara wannan ayar ƙarara kai ka ce kyawawan ɗabi'u su ne abin hawan manzan Allah a kan doronsu ke tafiya kamar su ne dokinsa shi ne taguwarsa shi ne raƙumarsa to malam manzo Allah ya ce idan Allah ya baka wannan to duk abin da ka rasa a duniya kare dame ka sai abu na karfe wa ifatun fi tu'uma annabi ya ce da kuma taka tsantsan wajen yadda zaka cika sha karka ta haram duk abin da ba naka ba karka yadda ka taba kai kokari ka nemi naka dama mun faɗa arziki ta hanya biyu yake zuwa ko ta hanyar uku shine ko dai kai ka je ka nema eh ko kuma wani ya ɗauka ya me ya baka eh ko kuma a mutu ka gada waɗannan hanyoyi guda uku su ne arziki ke zuwa duk arzikin da bai zo mata nan ba to ka yi takarin ɗan wajen cinsa ko ka ne ka nema ka samu ta hanyar da ta dace ko wanda yake da shi ya ɗauka ya baka ko a cikin nassoshi da suka nuna idan an yi kyauta an ɗauki kyauta a baka abu biyu ne suka fito ƙarara wanda aka ce karka karɓa banda wannan sauran duk fatawai ne na malamai ba wanda ya fito ƙarara shine maharul bagi da hulwanul kahin wannan nafsi ya nuna ba a cin wannan kyautar maharul bagai kuɗin da aka ba wa mace aka yi zina da ita haramun ne annabi ya faɗa da haka in kana da ya ka san yar iska ce ka san yar rawar tiktok ce ko ba haka bane ka san fasika ce tana zuwa gurin manyan 'yan siyasa da manyan matsiyata suna lalata da ita suna ɗiban kuɗi suna bata wai kai kana cewa wai yar albarka a gidan uwarwa ta zama yar albarka wai hakuri da ma wai yar albarka kai ka ji tsiya dan Allah kazanta kana kiranta yar albarka kawai don tana kawo ma kudin masara da gari shi kenan ta zama yar albarka da haka kuna da ya a gidanku aikinta kenan wallahi duk abin da ta kawo gidan ko karɓa kuka ci annabi muhammadu ya ce kun ci haramu za ku yi jawabi a gaban allah maharul bagai abu na biyu da ya zo ƙarar haramu annabi ya ce wa hulwanul kahin abin da boka ya yi bokanci aka biya shi kai kuma ya ɗiba ya baka haramun ne ka karba na fata an fahimci magana matukar ka tabbata boka ne to kar ka karba in ka karba ka ci ka ci haram amma yanzu ta bakin na jikan malam Allah ya jikan jikan malam tun kafin ya mutu jikan malam ya ce ai haram ma yanzu neman ta ake ya ce yanzu da za a tirka tirela nan da wazo biyoyi da yan dubu dubu ya zo a yi fakin anan ana haram jama'a ku zo ga haram ya ce billahi lazi kafin la'asar din mun wawashe ta shi ne wani wani mai sauraro ya ce malam hadda ka ya ce to an gama ni din wannan kirki ne ya ce kai dai ba ka ga mutum ba mutane haram din suke nema wala Allah saboda dukan da ake sha ne ko meye ne ballahu alam Allah ya sa mu dace saboda haka annabi ya ce idan ka samu waɗannan abubuwan guda hudu ya ce to wallahi tallahi duk abin da ka rasa a duniya kare dame ka fala alaika ma fata ka da duniya Allah ka ba mu ikon ɗabi'antuwa da waɗannan kalma ta ƙarshe malam yace wal hukuma alal muslimi bil kufri bi ghairi haqqin yin hukunci akan musulmi a kafirta hi ba tare da dalili ba akbaru min qatlihi gara ka kashe shi akan ka kafirta shi ka duba wannan magana mai nauyi malam da ka kafirta musulmi gara ka sa bindiga ka harbe shi ya fi ma sauki wajen zunubi ko kuma ka ɗauki takobi ka sare mar wuya ya fi maka alheri akan ka ce masa kafiri alhalin ba kafiri bane ba yanzu da Allah wanda ya san wannan hatsarin zai zo yana ta kafirta jama'a zai kafirta mutane ba haka dole mu dinga taka tsantsan wajen kafirta yan uwanmu musulmi wannan ya rufe ne da wannan nasiha saboda an kirgo abubuwan da suke warware menene musulunci guda goma in ba ku manta ba to she kuma yayi wa al'umma nasiha cewa fa tare da an ce abu kaza kafirci ne sihiri kafirci ne kau da kai daga addinin Allah kafirci ne abin nan shirka kafirci ne waye kafirci ne lissafo su goma yace to mu yi hankali kuma wajen zartar da kafircin ga al'umma kafin a zartar a tsaya a yi keke da keke a tabbatar mutum ya aikata kuma ya tabbata kada ya zama yana da wani uzurin da ya sa ya aikata hakan shi ma bai sani ba kai ma baka sani ba kawai ka ce marhi kafiri ne a tsaya a bincika tukunna ina fata kuna fahimta yace dan haka in ba haka ba wallahi kafirta hi ya abin wato ya fi maka sauki ka kashe shi akan ka kafirta hi sai yace me sai yace wa huwa min tariqati ahlil bid'ah ko wad dalali kafirta mutane yana daga cikin hanyar yan bid'a da batattu shine hanyar kafirta mutane dan bid'a su suka fi saurin kafirta mutane da kuma batattu waɗanda ba su ba sa kan tafarkin daidai ina fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu gaba ce mai muhimmanci akwai bayanai da yawa a kanta amma dole mu haƙura haka mu dakata a nan mu roƙi Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa yasa kuke ga kullum muka yi karatu sai mu ce abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike Allah ya fi mana saboda kayan ba kayan gidanku bane ai ko kayan gidan manzan Allah ne wa ma utitu min al-ilmi illa qalila duk yadda kake jin ka kai wallahi dan kaɗan ka samu cikin ilimi ba abun ma da ka samu wanda aka ka roki Allah ya karbi dan abin da kai daidai wanda ka kuskure ya yafe ma sai a gama lafiya ko ba haka bane Allah ya sa mu gama lafiya abin da muka yi daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko kuma karancin bincike Allah ya yafe mana da ni da ku baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah na sai kiran sallah ko Allah